الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى قال أخبرنا أبو الحسن عبد الوهاب أليس كذلك؟ وهو كذلك قال أخبرنا أبو الحسن عبد الوهاب بن محمد الكسائي وهو كذلك قال أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال قال أخبرنا أبو العباس الأصم وحول السند قال وأخبرنا أحمد ابن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران أن أثمان رضي الله عنه توضأ بالمقاعد ثلاثا ثلاثا yace sayyidina Usman yayi alwala su uku uku thumma qala mana su uku uku gabobin da ake wankewa su uku ya wanke su uku kenan ko thumma qala da ya gama alwalar sai ya ce samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa man tawadda duk wanda ya alwala wudu'i haza irin alwalata wannan kamantawa za ka yi ba za ka iya yin irin ta manzon Allah ɗari bisa ɗari ba an fahimta domin me yasa ya ce wanda ya irin alwalata wannan eh koyarwa za ka iya yin yadda manzon Allah ya yi ɗari bisa ɗari? sai dai a yi mai a kamanta. Kharajat khatayahu min wajhihi wa yadaihi wa rijlaihi sai Allah ya gafarta masa kananan zunubansa. Haza hadithun sahihun. Wannan hadisi sahihi ne. sa'an nan kuma sai malam ya ce yake so ya nuna mana wai ga sai na usman zai nuna mana wane ne sai na usman da ma'ana a cikin waɗannan abubuwan da suke yi da ma'ana eh kowa ya san sayyidina abubakar kowa ya san sayyidina umar kowa ya san sayyidina usman amma yanzu yana ce ne ce wa usmanu huwa ibn affana ibn abil as ibn umayyah ibn abd shams al-qurashi abu amr قتل سنة أربع وثلاثين أكم أك... إيه؟ سب... سنة أربع وثلاثين أليس كذلك؟ أكم أكشيش الدين سوى سوى كشيشي خوارجا yasa duk wanda ya san menene khawarijanci ba zai bar mutum ya tashi yana khawarijanci a kyale ko mutane ko kungiya ko jama'a ba da an ga sun fara kashe wannan magana kashe ta ake don an kyale su ba inda khawarij suka zauna ba a yi fitina ba kuma fitinar su duk kashe mutane ne ba su da imani wa humranu huwa humranu ibnu abani maula usman bin affan humranu shine yantaccen bawa sayyidina usman yanzu kana zaune kai za fa yanzu za sanar da kai wani ne sayyidina usman mala ya bata lokacin shi kenan ko eh ya kare ka ilimi yana nuna ma darajar sayyidina Usman ke an fahimta yana nuna ma darajar sayyidina Usman ka kiyaye darajarsa shine tsira a gare ka قال أخبرنا أبو الحسن الشيرزي قال أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان أن عثمان بن عفان جلس على المقاعد يوما ينازل نسي وترنا فجاءه المؤذن ce ladan mai kiran sallah mai sanarwa ya zo ya sanar da shi fa'azanahu bi salatil asr ya sanar da shi lokacin sallar la'asar ko ya kira ko ya sanar da shi fada da aka sanar da shi sallar la'asar sai ya me fada bima in shi sai na usman ya ce a kawo ruwa fatawadda sai alwala thumma qala sa'annan sai ce wallahi na rantse da Allah la uhaddithannakum hadithan zan sanar da ku wani hadisi laula ayatun fi kitabillahi ma haddathukumu ba don wata aya ɗaya cikin alkur'ani ba da ban karanta ban sanar da ku wannan hadisin ba thumma qala sa'annan sai ce inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu inni tabbas inna kenan wa ismuha tabbas ni naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa ma min ma min amri'in yatawadda'u فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها أين بيان فضائل فضل الوضوء في هذا الحديث إلا غفر له لا ما من امرئ يتوضأ فيحسن الوضوء لا بد وأن تأتي بالوضوء ثم تبين ماذا بعد الوضوء إذا قلنا ثم غفر له إذا صلى ما يغفر له إذا صلى ما يغفر له ولكنه يتكلم عن الوضوء الآن لذلك أين محل الشاهد فتقول ما من امرئ يتوضأ أليس كذلك هذا نص جاء اسم الوضوء واضحا ثم بعد ذلك تقول ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبينه الصلاة لا يكون لها هذا القدر إلا بعد الوضوء هل الصلاة تصح بدون وضوء قال مالك إمام مالك يتي أراه يريد هذه الآية وأقم الصلاة طرفي النهار ماذا يعني إمام مالك بهذه الآية وأقم الصلاة طرفي النهار ها أقم الصلاة طرفي النهار لصافي ده يوم كده هذا حديث صحيح أخرجاه من أوجه عن صالح عن ابن شهاب وقال قال عروة sai urwa ya fada yanzu urwa zai fadi cewa wani wace aya sayyidina usmana ita sa sayyidina usmana ya fadi wannan hadisin shine yace ai abinda al-ayatu إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات أليس كذلك؟ قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليهي قال أخبرنا عبد الرحمن ابن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله ابن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شؤبا عن أبي صخر جامع بن شداد المحاربي سمعت همران ابن أبان يحدث أن أبا بردة في مسجد البصرة وأنا قائم معه يتي أبو بردة مسلاة البصرة إنا سيتار رشي أنه سمع عثمان ياجي سيدنا عثمان يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيدنا عثمان هنا بعد الأباني لقى منظور الله صلى الله عليه وسلم يتي من أتم الوضوء كما أمره الله فالصلوات الخمس كفارة لما بينهن من أتم الوضوء هذا هذا هذه نص على الصلاة أو على الوضوء على الوضوء لماذا من أتم الوضوء wanda ya cika alwala to shi salawatul khamsu zama kafara amma idan lam yatimma alwudu'a salawatul khamsu zama kafara bas inganta ba ma balle har su zama kafara ana mahallu shahid li فضل لبيان فضل الوضوء مفهوم هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر عن شؤبة محل الشاهد محل الشاهد ماذا يستفاد سي أن قوي عمك فهذا كان كشك سي كشك كنا وحلا إيه duk wanda ya shiga cikin ilimin hadisi da ranar tsaka bai je ya koya ba tsirara ake kallo wani ne duru zai faɗa min wai malam sani kafin ga yaro su Allah ji kan shi haka ne? eh? faruk sani kafin ga malam faruk ne? oho shi ce sani na ce malam sani kafin guda biyu ne ya ce da iyakacin su ke na wannan rukuni ba su da iyakacin su ke قال أخبرنا أبو حامد أليس كذلك أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا حاجب ابن أحمد التوسي قال حدثنا محمد ابن حماد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يأتي استقيموا ولن تحصوا علم أن لن تحصوه فتاب عليكم ولن تطيقوا معنى استقيموا قدر طاقتكم أما حقيقة الاستقامة لن تطيقوا واعلموا ya ce ku sani anna khaira a amalikum as-sala fiyayyen aikinku shine sallah wala yuhafizu ala al-wudu'i illa mu'minun wala yuhafizu ala al-mu'mini illa ala al-wudu'i illa mu'minun ba wanda zai kiyaye alwala sai mu'mini in za ka yi alwalan ka yi ta yadda ya kamata in ta warware ka je ka sake wata ya ce sai mu'mini aina mahallu shahid li bayan fadl wudu على الوضوء إلا مؤمن واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة يجين أيكم صلى ما يدون فلنا صلى صلى ويتي ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن تو bayanin fadalar alwala nan da bayanin fadalar sallah nan wanne ne ya fi karfi saboda me eh eh eh babin alwala ake amma lafazin fa fiyayyen aikin ku sallah fiyayyen aikin ku sallah an fada maka kenan ko wala yuhafizu ala alwudu'i illa mu'minu ya tabbatar da imani ga wanda ya kiyaye alwala alaysa kazalik هذا منقطع ويروى متصلا عن حسان بن عطية عن أبي كبشة السلولي عن ثوبان وثوبان أبو عبد الله مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو كبشة السلولي لا يعرف له اسم قوله استقيموا ولن تحصوا أي لن تطيقوا وقوله علم أن لن تحصوه أي لن تطيقوه babu ma yujibul wudu'a babin da ya zo to me ke wajabta alwala me zai sa ya zama wajibi kai alwala قال قال الشيخ الحسين ابن مسعود رحمه الله قال أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي قال أخبرنا أبو طاهر الزيادي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن حمام بن منبه قال حدثنا أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة أحدكم لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ sallar ɗayanku ba za a karbe ta ba in alwalarsa ta warware har sai ya yi alwala ma'ana har sai ya sake alwala kenan an fahimta to menene kenan babu ma yujibul wudu'a aina mahallu shayir fi hadha alhadith la tuqbalu salati ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda aina mahallu shahid ma'ana alhadath huwa alladhi yujibul wudu'a alaysa kadhalik أليس كذلك؟ هل من كلامي؟ هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن إسحاق الحنظلي وأخرجه مسلم عن محمد بن رافع كلاهما عن عبد الرزاق وروي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي لا وضوء إلا من صوت أو ريح ba za a sake alwala ba sai ka ji karan abin da ya fito ko kwarin abin da ya fito ɗayan abu biyu in ka ji shi ka tabbatar da alwalar ta warware kenan amma dai shakka ake yi shakka ake yi a innal yaqina la yazulu bi shakk ala khilafi alqawaid almalikiyya قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليهي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعدي قال أخبرنا شوبا عن قتادة سمعت أبا المليه يحدث عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول Allah ba zai karbi sallah ba sai in ayi alwala haka sadaka kuma da kudin haramun gulul abinda aka sato cikin riban yaki ko ko kace duk haramu هذا حديث صحيح أخرجه مسلم من رواية ابن عمر وأبو, وأبو المليه اسمه عامر ويقال زيد بن أسامة ابن عمير الهذلي ولأبيه أسامة ابن عمير صهبة ويؤبنش أسامة صحابيني kasancewanka ka shiga cikin sahabi wata daraja ce a wajen shi shi sa don za a faɗi komai ya ce lahu suhba ai ya sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karshen daraja ke قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليهي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة عن أبي حسين عن أبي عبد الرحمن هو السلمي عن علي قال سيدنا علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه يتي كنت رجلا مزاء يتي ني متني مي يوم فتد مزي فأمرت رجلا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته saboda manzon Allah ‘yarsa matata ce wannan dangantaka da ke tsakaninmu manzon Allah wansa ne amma kuma ya ba shi ‘yarsa ya aura ya zama sarkinsa kuma kenan ku da duk sa'an da surkuta ta shiga akwai jin nauyi wajen abin da ya danganci duk al'aura ba haka bane ba da saduwa da al'aura da mene da menene wanka za ka fada mishi amma surkinka kuma yana da wahala sai na ce wani je kaka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me ke hukunci in mutum na yawan fitar da mazi ya zai yi fasa'ala sai je tambaya faƙala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce tawadda waghsil zakaraka wannan na nuna cewa ba ya ji ya ce sayyidina ali ya turo ni bane ba zuwa ya je yayi tambaya tambaya da karan kansa shi yasa yace tawadda waghsil zakaraka kai alwala ka wanke kuma al'aurarka zakarinka to sai ce alwawu li mutlaqil jam'i la tadullu ala tartib wala darahi an fahimta tawadda kai alwala waghsil farjaka ka wanke al'aurarka a zakarinka mana alwalan an gabatar da alwalan kafin wanke da jisan ke to ya za a yi kenan mutum ya fi tsari ko ya je abin nan sai zo ya alwala sa'an nan zai wanke fitsarin ya yi? me yasa bai yi ba har cikin malikiya har malikiya ba a tugashi nan dai haza hadithun sahihun wa abu husainin ismuhu asimu ibn usmana kufiyun mutumin kufa ne wafil hadisi dalilun ala annal maziya najisu wai hadisin na nuna cewa maziyi najasa ne aina mahallu shahidi lihaza eh eh واغسل فرجك واغسل فرجك ذكرك وأنه لو قدم الوضوء على غسل الذكر يجوز باكا غنيني وكذلك من بال أو تغوت يجوز أن يقدم الوضوء على الاستنجاء فأما تقديم التيمم على الاستنجاء فلا يجوز على ظاهر مذهب الشافعي eh ina matsala ina matsala mutum ya su abin da suka faɗa kenan fa in mutum ya yi fitsari ko ya yi abin nan sai ya gama ba lalle ne ba sai ya yi tsarki fa zai yi alwala in ya yi alwala suka ce ya yi to amma ya ina amfanin alwala zai sallah da dajasa tare da shi to sai ya yi kenan sai ya wanke to in ya wanke shi ne in ya taba da hannun shi alwala ta warware in yayi dabaran da ya wanke hannunsa bai taba ba kuma fa eh ina babban magana eh kasancewa ba zai yi ba a wajen ka wajen wani zai yi ba ana so a tabbatar da matsala ce ta ilimi ba zai yi a wajenka ko a wajena ko a a'a yana da hannu da leda ko safa iya sarki sarki ya yi wannan alwadar za a yi sallah da ita ko malikiya cewa suka yi ba ka taba ji ba kenan ko ba ka taba ji ba gashi yau kaji aiki sai ka je ka yi ta tunane ka yi ta bincike yaya za a yi ka tabbatar da sallar ta yi ko ba ta yi ba yaya za a yi a mutum ya yi gara fitsari ma mutum ya je zagaya sa'an nan kuma ya tashi ya alwala yana so ya sallah ai ba zai sallah da najisa ba ko to sai san yadda zai kuma ya wanke najinsa hannun shi bai taba al'aurarsa ba wai alwalar ta yi wai ya a'a bai ce ya ce ya halatta ina mana ya halatta ya yi amma ba za ka gabatar da taimama a kan tsarki ba shi ka yi tsarki ko ka yi taimama yi mana eh alwala ta fi ta karfi zai yi mai mai zai yi قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليهي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية عن علي قال يتي أنكر محمد بن الحنفية لقى سيدنا علي قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأل فقال فيه الوضوء هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع وغيره عن الأعمش وقال الرواية التي وردت عن الأعمش قال يغسل ذكره ويتوضأ هذا أكيس ولكنهم قالوا تو وانشما أكت يتوضأ ويغسل ذكره alwawu li mutlaqil jam'i wawi da tazo saboda ta hada ne kawai ba ta nuna wanne ne za fara idan ce summa ne yace to shikenan an fahimta yatawaddau thumma yaghsilu dhakarahu to mana sarki zai zo bayan alwala ke yatawaddau fa yaghsilu dhakarahu alwala ta zo bayan abin nan sarki ya zo bayan alwala kenan an fahimta amma يتوضأ ويغسل ذكره الواو لمطلق الجمع دون أحد مغانا تي بايا نونا تي وانا تي كبا وانا تي كبا سيتا يو وانا يزو بايا شيني فرقو عم فهمت هو الأكيس كو يافي يافي داتي واكو to amma ai ko fikil maliki ko malikiya an tattauna da zai mutum zai alwala ya gama ya samu abin da zai shi kenan ومحمد بن الحنفية هو محمد بن علي بن أبي طالب محمد ابن الحنفية ولين شيء قال هو محمد بن علي بن أبي طالب والحنفية أمه وكنيته أبو القاسم قال كنيسا محمد أبو القاسم manzo Allah ya ce kada ku hada sunan sunana da alkunyata a waje daya yuqalu kanat rukhsatan min an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil jam'i bayna ismihi wa kunyatihi wa munziru ath-thawri wa munziru ibn ibn ya'la abu ya'la wal miqdad huwa huwa ibn amr al-kindi yukanna aba sa'id ويقال له المقداد بن الأسود نسب إلى الأسود ابن عبد يغوث لأنه كان قد تبناه وهو صغير ويروى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إتي أنا ويتو سيدنا علي إتي من الله صلى الله عليه وسلم إتي من المزي الوضوء ومن المني الغسل وإن دي مزي كفتر والولا ذات وداتر أما إن مني نتسي أي وانكا أم فهمت؟ قال الشيخ إذا خرج من أحد الفرجين شيء سيكا ومسألة abin da aka sani in bawali ya fito inda yake fitowa ko ta rusu inda yake fitowa alwala ta warware ba ka bane ba to in bawali ya fito hanci ko kunne kuma fa alwala ta warware in bawali ya fito kunne ko hanci ko baki ko ta rusu ya fito to menene hukunci قال الشيخ إذا خرج من أحد الفرجين شيء ينتقد به الطهور سواء كان عينا أو ريحا ko bawali ne ko taroso ne ko ko iska ne in ya fito inda yake fitowa alwala ta warware kenan ko wa huwa qawlu aktsari ahli al-ilm qala rabi'a khuruju ghayri al-mu'tadi la yujibu al-wudu'a in ya fito ta inda ba a saba ba ya ce ba sai an alwala ba wa ƙala malikun kazalika illa damal istihada imam malik ya ce shi ma haka nan ne amma jinin istihada duk inda ya fito sai an alwala amma khurujun najasati min ghairil farjaini in najasa ta fito ba daga kafofi guda biyu ba fakhtalafa ahlul ilmi fihi malamai sun ƙari juna ilimi a ciki فذهب جماعة إلى أنه لا يجب الوضوء ويسمع لما يسكتشي وأنم بايا ورور الولابا سيئين الولابا يروى ذلك عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وابن أبي أوفى وإليه ذهب من التابعين عطاء وطاووس والحسن والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب وبه قال مالك والشافعي وقال ابن عياش اغسل اثر المهاجم عنك وحسبك yace in kai kahu ba jini zai fito ba sai ka wanke wajen sai ka tashi ka je kai sallar wa qala ibn umara fi man ihtajama ibn umar yace in mutun yayi kahu laysa alaihi illa ghaslu mahajimihi ba abin da yake wajibi akan sai ya wanke inda yake kahun ba jini na wajen ba wa bihi qala al-hasan وبزق وبزق ابن ابي اوفى دما ومضى في صلاته ابن ابي اوفى yana sallah da ya kaki sai fitar da jini sai ya tofar ya ci gaba da sallarsa waruya an jabirin anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati ghazwati zati ar-riqa'i manzo Allah cikin ghazwati zati ar-riqa'i farumiya rajulun bi sahmin fanazafahu ad-damu aka jefi aka harbi wani da bi sahmin sai uren ya fitar da jini faraka a wasa jada wa maza fi salati ke ci gaba da sallar ga jini na fita sallah ta yi kenan eh abaduwa eh me aka ce eh me aka ce da wani aka fara to ban san gyaran da aka yi ba fa oho to to to وذهب جماعة إلى إيجاب الوضوء بالقيء وهي suka ce in mutum ya haras ma amai ce zai alwala zai sake alwala war ru'afi da habu wal hijama da kahu minhum sufyan ath-thawri wa ibn al-mubarak wa ashabu ar-ra'yi ahnaf kenan wa ahmadu wa ishaq wa ihtajju bima sai ce akhbarana abul hasani ash-shirazi hujjar su kenan قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو بكر محمد بن سهل القهستاني قال حدثنا أبو قلابة الرقاشي الرقاشي قال حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثنا أبي عن حسين المعلم عن ياهي بن أبي كثير وحول السند قال محمد بن سهل وحدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني حرب ابن شداد قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن الأوزاعي وهذا حديث عمار قال حدثنا يعيش ابن الوليد عن معدان ابن أبي طلحة عن أبي الدراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر الله ده حرس فأفطر ما ناسي أكثر يعزم كده فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدق أنا سببت له وضوءه هذا إسناد صحيح ما دوغران سكينة هذا حديث حسن والصحيح أن يعيش بن الوليد عن أبيه أن مادان وهو مادان ابن أبي طلحة اليأمري ويأمر بطن من كنانة ويعيش هو يعيش بن الوليد ابن هشام القرشي شامي باب الوضوء من النوم باب da yazo na in mutum yayi bacci alwalarsa ta bacci yana cikin abin da ke warware alwala ko babu bacci ya kasu kashi biyu bacci mai nauyi sunan shi bacci bacci mara nauyi sunan shi gangadi ba haka bane ba duk suna warware alwala ko kuwa akwai mai warware alwala akwai wanda baya warware alwala eh wanne ne ke warwarewa gengedi baya warware alwala barci kuma fa to me barci din قال الشيخ الحسين ابن مسعود رحمه الله قال أخبرنا عبد الوهاب ابن أحمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم وحول السند قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الهيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن آسم بن ابن بهدل عن زر قال أتيت صفوان بن عسال فقال ما جاء بك نظر صفوان بن عسال يتي ميكي تفيد كي قلت ابتغاء العلم يتي نيمان علمي نيمان سن قال سيتي إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب yace mala'iku suna shimfida kafadunsu a ƙasa saboda mana sassauci ta wazo an ciki nan ga mai neman ilimi ko za su shimfida za su buyi da kafadunsu ya shiga su tashi da ko duk fadadan neman ilimi kenan qultu innahu haka fi nafsi almasu ala al-khuffaini ba'da al-gha'it wal bawl yace ya nana ina kokonto a cikin zuciyata in mutum ya yi ya zagaya ko ya yi bauli zai shafa akan hufaini ko ko ba zai yi ba wa kuntu mar'an min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa kunta kai kuma sahabi kai mutum ne cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su a wajen su tun daga zamanin sahabi har aka zo har ana da kasa wannan da'ira ta sahadu wanda ya shiga cikin wannan da'ira fa ya gama ya kai ba wani makalukin da zai suka a kan shi ya tsira fa ba zai taba yiwa ba zai taba yiwa ba kai kuma kana cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فأتيتك أسألك هل سميت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا sai na zo in tambaye ka ka taba jin wani abu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wannan qala na'am yace i kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya amuruna idza kunna safaran safran aw musafirina Allah nan ji a khifafana salasata ayyamin wa layalihinna illa min janaba yanzu Allah yana muka mu in muna tafiya muka sa hufin mu kada mu cire shi kwana uku da dare da dare kwana uku sai dai in janaba ce ta faru to dole a cire don za a yi wanka ko lakin min ga'itin wa baulin wa naumin amma bacci da bauli da ga'iti ba sai an cire za a yi shafa قال أبو عيسى هذا حديث حسن قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليهي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم البغوي قال حدثنا علي بن الجعدي قال أخبرنا زهير عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال يتي أتيت صفوان بن عسال المرادية فقلت له قد حك في صدري من المسح على الخفين فهل سميت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قال نعم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا صفرا أو مسافرين ألا نخلع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن من غائط ولا بول ولا نوم إلا الجنابة hadisin da ya wuce kenan ku wa zirru ibn hubaysh abu maryam al-asadi daga bani asad qala ash-shaykh fi hadha al-hadith fawaid yace wannan hadisin akwai fa'idoji a ciki minha jawazul masih ala al-khuffaini yace akwai halaccin shafa akan kufi guda biyu وأن مدة المسح في حق المسافر ثلاثة أيام ولياليهن وأن المسح رخصة في حق المحدث دون الجنب أنا جي فإذا أجنب الماسح على الخفين وجب عليه غسل الرجلين دون سياي وكا وفيه دليل على أن النوم حدث على أي صفة نام ya ce wannan hadisin na nuna bacci ko kaka yake bacci hadasi ne ai ba ai kasance asbabu ahdasun wa asbabu al ahdas sune abinda suke karya alwala da kansu asbabun kuma sune sababi ne na warware alwala amma shi kansa ba mai warware alwala ba an fahimta ala ayi sifatin nama ko kwantawa yayi kwanci yayi ko zama yayi ko a tsaye matkan bacci yayi ko alwala ta warware wa bihi qala min as-sahaba mazhabin cikin sahabbai Abu Huraira wa Aisha wa min at-tabi'ina al-Hasan wa huwa qawlu Ishaqa wal Muzani wayannan manya su mazhabin su kenan in dai bacci ne ko a zaune ne alwala ta warware waruya an aliyin kala ya ce an rawaito wajen aliyu ya ce hallalun mashakin mushkilat ke sai na aliyu ko hallalun mushkilat duk matsala an ta tashi wajen umar shi aliyu ya zo ya warware wata rana sai na wuri ce kaifa asbata ya huzaifa ina kwana huzaifa kana lafiya ya ce asbatu ya ce na waye gari ina son fitina ba ba na son gaskiya kuma a nan ina da abin da Allah ba yi da shi sama ga shi sai da huzaifa babban sahabi ne ga kuma abin da ya fada sai da umar kamar zai yi zazzabi ana shirin ya za a yi shi ga sayyidina aliyu ya zo fada ce ka ji abin da wannan ya fada da ya fada ya ce ya waye gari yana son fitina aha sai kuma me baya son gaskiya sai kuma me wai yana mallaka yana da abin da Allah baya da shi sama anan sai yayi burbushi yayi dariya yace yana son matarsa da ƴaƴansa inna ma amwalukum wa auladukum fitna yace ma baya son gaskiya mutuwa gaskiya ce ni da kai duka wake son mutuwa to kuma yace wai shi anan yana da abinda Allah baya da shi sama yace yana da mace yana da mata da ɗa Allah ba shi da mata da ɗa haka ake kawo cikin matsalolin sayid na aliyu ana nuna cewa hallarun mashaki ko ya inganta ko bai inganta ba hake suke kawo sai so da yawa sai sayid na umar sai sayid na aliyu ya zo ake warware matsaloli in abu ya rikici sai a nemo aina ali ibn abi talib da ya zo sai ya a yan san aliyu ko sharri aka kulla mawa ne aka ce ke je ki mishi karya ga ruwan kwai zuba jikin ki ce kice shi ya zo zai miki fade ne ga aka je wurin sayyidina Umar sayyidina Umar masala kana shi har mishi hankali yana dan me haka ne lafiya wani ne yazo zai min fade ga ruwan shi ma da ya zuba min a duniya ta tashi za ta tashi ne ba ta tashi ba ko ya akai ya akai ya za a yi da shiya shi ga sayyidina Ali zai ce a a ba haka za a yi ba a tabbatar da wannan abin mana tukunna a kawo ruwan ɗimi a zuba ma abin in maniyi ne ga yadda zai zama ruwan kwai ne ga yadda zai zama sai a kawo ruwan ɗimi shi aka zuba sai ya jan mace ce ba na faɗa muku ba sharri aka shirya قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاء السيك الأينان يتي سيدنا علي يتي أي منزو الله يتي أي مدورن دبرا شيني idanu in idon ka na bude wancan kafar tana daure kana bacci wancan kafar ta bude kenan komai na iya fita faman nama falyatawadda faman nama falyatawadda duk wanda ya alwala eh bacci to ya alwala wasahu halaqatu duburi wa qala ibn abbas وجب الوضوء على كل نائم إلا من خفق برأسه خفقة أو خفقتين جنجدي كيرانكو كوباتشيني وانما وذهب الشافعي إلى أنه يوجب الوضوء إلا أن ينام قائدا yace bacci na warware alwala amma in kana tsaye ne kana zaune ne ko kana tsaye ko kana zaune kai bacci alwalar ka bata warware ba saboda inda ake shakkan alwala zai warware an ɗaure shi ana zaune kan shi ba abin da zai iya fita wajen ba sani ba ko zai yi eh falawu duwa alaihi lima yace ba shi da alwala wanda ya bacci wanda ya bacci alhalin inda ake shakkan alwala ta warware an ɗaure shi sosai ba shi da alwala mecece hujjarka قالت لما أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن حميد عن أنس قال كان أصحاب النبي كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء فينامون wai sahabban manzo Allah suna zaune suna jiran ai magarba ai sallar isha har su yi su yi bacci fa ya namuna bai ce in ce su yi bacci ahsabuhu qala qu'udan suna zaune hatta tahfika ru'usuhum ana genge to wannan bacci kenan ko gengedi nawa mu yace eh ya namuna ko ina mana ya namuna suna bacci حتى تخفق رؤوسهم رؤوسهم يدل على ها على النوم ثم يصلون ولا يتوضؤون sannan shi sallah ba sai sun sake alwala ba وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان ينام قائدا ثم يصلي ولا يتوضأ yana zaune ya yi bacci shi ya tashi sallah ba shi ya sake alwala ba wa zahaba jama'atun ila annahu law nama qa'iman aw qa'idan aw sajidan la wudu'a alayhi hatta yanama murtaji'an yanzu su yana tsaye ne ko yana zaune ne ko yana cikin sujada ne alwalansa ba ta warware ba sai in ya kwanta da kwanciya da sujjada wanne ne ya fi bude kafar amma ka zai ce sai din ya kwanta me yasa wabihi qala sauri wa ibn mubarak wa ahmadu wa ashabur rahi limaza za a kawo nassi da ke nuna wannan lima lima akhbarana abul qasim abdullah ibn muhammad al-hanafi qala akhbarana abul harith طاهر بن محمد السهلي قال أخبرنا أبو محمد الحسين ابن محمد ابن حليم قال حدثنا أبو الموجه محمد بن عمرو قال أخبرنا ابن أبي شيبة قال أخبرنا إسحاق ابن منصور عن منصور بن أبي الأسود عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم yanamu wa huwa sajidun abin da yasa ya kawo sujjadan kenan amma ba ka ba ai sujjada kwanciya zaka iya kwanciya ta inda kafar da rufe ko to amma an samu manzo Allah yanamu wa huwa sajidun fama yurafu nawmuhu illa bi nafkhihi abin da kisa san bacci ma yake sai yayi mai min shari thumma yaqumu wa yamdi fi salatihi ويروى عن أبي موسى العشري أن النوم لا يوجب الوضوء بحال وهو قول الأعرج وذهب بعضهم إلى أن قليل النوم لا ينقض الوضوء وقال الزهري كانوا لا يرون بغرار النوم بأسا يعني غرار النوم أي لا ينقض الوضوء وهو قول مالك وأصل الغرار النقصان وأراد بغرار النوم قلته lokaci ya yi ya cika tsoro ne ya an gama da wannan tsora minti goma babu ludu'i min masil farj an lokaci ya cika sai a tashi bai cika ba sai a karasa eh lokaci ya yi lokaci ya yi abin na ta baya yi اللهم هدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم
Voilà.